الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب العمل في التيمم babu la'amali fitayenmu Mm.
wato wannan babi yana magana dangane da yin aiki a cikin taimama نعم حدثني يحيى عن مالك عن نافع Mm, أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر mm, من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسى وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى haddathani yahya an malikin yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an nafi'in shi kuma ya jiyo daga nafi'u maula abdullahi bin umar Mm.
annahu aqbala huwa wa abdullahi ibn umar haƙiƙa nafi shi da abdullahi dan umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi sun gabato minal jurufi daga can juruf wato nan gurin da bayan madina ne can cikin daji ne Mm.
a madina wanda a nan ne wato garka ta umar ɗan khattab radiyallahu ta'ala anhu take hatta idza kana bil mirbad har dai yayin da suka kasance a wannan guri da ake ce da shi al mirbad Mm.
inda ake shanya dabinai bayan an higo su نعم wato ita ce ake ce da ita al mirbad masussuka ta dabinai Mm.
nazala abdullahi sai abdullahi dan umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Mm.
ya sauka daga saman abun hawan shi fata yammama sa'idan tsayiban ya nufaci guri wanda yake tsabtatacce Mm.
fa- famasaha wajahu wa yadaihi ilal mirfaqaini ya shafi fuskar shi da hannayen shi guda biyu har ya zuwa guyoyin hannaye sun masalla sannan kuma ya tashi ya sallah نعم وحدثني عن مالك عن نافع Mm, أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين وسئل مالك كيف التيمم mm, وأين يبلغ به mm, فقال يضرب ضربة للوجه mm, وضربة لليدين mm, ويمسح ويمسحه ويمسحهما إلى المرفقين وحدثني عن مالك يحيى بن يحيى الليثي يا ذنتر يا جو دق الإمام مالك نعم عن نافع shi kuma ya jo daga nafi maula abdullahi bin umar نعم anna abdullahi bana umara lalle haƙiƙa abdullahi dan umar kana ya tayammamu ilal mirfaqaini ya kasance yana yin taimama zuwa guyoyin hannayen shi wasu ila malikun an tambayi al'imamu malik allah ta'ala ya ji kansa da rahama aka ce da shi kaifat tayammum aka ce akar makallahu yaya ake yin taimama wa aina ya bulughu bihi kuma mutumin da zai yi taimama zuwa ina zai isa zuwa shahwa a cikin hannunsa faƙala al'imamu malik ya ce ya duribu darbatan lilwajihi wato yana bugon ƙasa guda ɗaya tal lilwajihi saboda su shafar fuskar shi wa darbatan lilyadaini kuma yana bugon ƙasa guda ɗaya saboda shafar hannayen shi wa yamsahuhuma ilal mirfaqaini kuma yana shafar hannayen nashi zuwa guyoyin hannaye نعم na'am باب تيمم الجنوب mm, حدثني يحيى عن مالك mm, عن عبد الرحمن بن حرملة Mm.
أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل لجنب يتيمم ثم يدرك الماء mm, فقال سعيد mm, إذا أدرك الماء mm.
فعليه الغسل لما يس- يستقبل na'am babu tayammumil junubi wannan babi yana magana dangane da kuma mutumin da yake da janaba idan zai yi taimama Mm, ya zai yi taimama mm, ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga abdulrahman dan harmala mm, Haƙiƙa wani mutum ya tambayi Malam Mus- Sa'id ibn Musayyab, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, anir rajuli anir rajulil junubi dangane da hukuncin mutum mai janaba, mm, ya tayammamu da ya yi taimama saboda lokacin sallah ya yi mm, kuma ya nemi ruwa ya rasa.
mm, Summa yudrikul ma'a sannan kuma sai ya samu ruwa bayan ya gama sallah.
نعم Shin zai sake yin sallah ne wanda ya yi ta da wacce taimama?
mm, ko ko a'a ya zai mm, faƙala sa'idun sai sa'idu ibn al-musayyab ya ce idza adraka al-ma'a idan dai ya riski ruwa to fa alaihi al wajibi ne a kan shi ya yi wanka lima yustaqbalu saboda abin da ake fuskanta a gaba na salloli نعم wato قال- yana bayar da fatawar cewa ba zai sake sallar da ya yi ba da taimama نعم na'am قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء Mm, وهو لا وهو لا يعطش حتى يأتي الماء مم.
قال يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم سعيدا طيبا mm.
كما أمره الله Qal- na'am qala malikun al-imamu malik yace ya bayar da fatawa fi man ihtalama cikin hukuncin mutumin da ya yi mafalki ya fitar da maniyi wa huwa fi safarin alhali yana cikin bulaguro amma wala ya qadiru min alma'i illa ala qadar alwudu'i ba zai iya yin amfani ba da ruwa ya yi wanka da shi face dai kawai zai iya yin alwala dai kadai wa huwa la ya'dashu hatta ya'ti al-ma'a kuma ba zai ji ishi ruwa ba har sai ya isa ruwa hali sai ya isa wato teku ko kuma sai ya isa gari qala al-imamu malik yace yaghsilu bidhalika al-ma'i farjahu yana wankewa gabansa da wannan ruwan wa ma asabahu min dhalika al-adha sannan kuma ya wanke abin da ya same shi na wannan datti na wannan najasa ta maniyi summa ya tayammamu sa'idan tayyiban sannan sai ya nufaci guri wanda yake tsabtatacce kama amarahu Hullahu kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi نعم wato mutumin da yake cikin bulaguro janaba ta same shi kuma ya zamanto yana da kwai ruwa a wajen shi amma kuma lokacin sanyi ne yana jin tsoron ya yi amfani da shi to yanzu a wannan lokaci sai ya je shi ya yi tsarki in ya yi tsarki ya kare kawai in ya zo kamar sal alwala zai sai ya yi taimama kawai tafi ya yi sallah na'am وسئل مالك na'am الرجل نعم الرجل جنوب mm, نعم أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب صبخة هل يتيمم بالسباخ وهو نعم وهل تكره الصلاة في السباخ قال مالك لا بأس بالصلاة في السباخ mm, والتيمم من والتيمم منها mm, لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا سعيدا طيبا mm, فكل ما كان سعيدا فهو يت... ينام فهو يو- يتيم... يتيمم به mm.
سباخا كان أو غيره wato an tambayi al'imamu malika an rajulin junubin dangane da hukuncin mutum mai janaba a rada an ya tayammama wanda ya yi nufin zai yi taimama Mm.
falam ya ji turaban amma bai samu turbayar da zai yi taimama da ita ba illa turaba sabahatin face dai turbuwa turbuwa face dai turbuwa wanda take mai manda-manda Mm.
hal ya tayammamu bisibahi shin ya halitta a gare shi ya yi taimama da ƙasar da ya zamanto tana da kwai gishiri-gishiri wannan ita ce tambayar da aka yi mishi wahal tukurahu wai shin wahal tukurahu salatu fi sibahi shin an karhanta yin sallah a cikin ƙasa wanda take da kwai gishiri-gishiri mutum ya yi sallah a guri na ƙasa wanda take mai gishiri-gishiri al'imamu malik ya ce la ba a bis salati fi sibah babu laifi da yin sallah a guri wanda yake mai gishiri-gishiri wata yammumi minha kuma babu laifi da yin taimama a gurin ƙasa wanda take mai gishiri da anna allaha tabaraka wa ta'ala saboda allah tabaraka wa ta'ala ya ce fatayammamu sa'idan tsayiban ku nufaci guri wanda yake tsabtatacce fa kullu ma kana sa'idan dukkan gurin da ya kasance guri ne wanda yake tsabtatacce to fa huwa yutayammamu bihi haƙiƙa ana yin taimama da shi نعم sibahan kana aw ghairahu guri ne mai gishiri gishiri ko guri ne mai kanwa kanwa ko guri ne wanda yake mai taba tabo نعم.
in dai guri ne wanda yake tsabtatacce ba laifi za a iya yin taimama da shi نعم na'am باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض babu ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya ha'idun wannan babi yana magana dangane da abin da yake halitta ga namiji ya je ya yi amfani da shi a jikin matar shi idan tana cikin jini na al'ada نعم حدثني يحيى عن مالك Mm, عن زيد بن أسلم mm, أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال mm, ما يحل لي من امرأتي وهي حائض mm.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها Mm, ثم شأنك بأعلاها mm. to shi kenan wato haddathani yahya an malikin yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an zaid ibn aslam ya jiyo daga zaidu dan aslam anna rajulan sa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa wani mutum ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam ma ya hillu li min imra'ati wa hiya ha'idun menene yake halitta a gare ni in je mai daga wajen iyalina idan tana cikin jini na al'ada faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi li ta shudda alaiha izaraha wato ta ɗaura jaftanta a jikin tsatsanta thumma sha'anaka bi a'laha sannan kuma sai ka yi ta sha'aninka ka yi ta jin daɗinka da saman jikinta نعم na'am وحدثني عن مالك mm, الربيعة بن أبي عبد الرحمن mm, أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم mm, كانت مضطجعة mm, مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد mm, وأنها قد وثبت وثبة شديدة mm, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم mm, ما لك لعلك نف... نعم نعم نفست mm, يعني الحيضة mm.
فقالت نعم قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلي م- نعم مض...
ila madja'i إلى مضجعك مضجعك yawwa wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an rabi'a ta bini abi abdurrahman ya jiyo daga rabi'a ɗan abi abdurrahman anna aisha ta zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa na na aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد wato ta kasance tana kwance tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tufafi guda ɗaya wa annaha qad wasabatu wasbatan shadida haƙiƙa na na Aisha radiyallahu anha sai ta zabura ta tashi zabura wanda take mai tsanani faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa nana aisha malaki me ya same ki la'allaki na fisti watakila al'adar ki ce ta zo miki shi yasa kika yi haka ya'ani alhaidha faƙalat na'am nana aisha radiyallahu anha ta ce ƙwarai ku ya rasulullahi Kala ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da ita shuddi ala nafsiki izaraki, wato ki ɗaura jaftanki a jikinki, sun ma'udi ila madja'iki sannan kuma ki dawo zuwa ga ki zuwa ga makwancinki.
إن شاء الله Na'am.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر Mm, أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض mm, فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء Wato al'imamu Malik ya zantar da Yahya bin Yahya al-Laythi, shi kuma al'imamu Malik ya jo daga Nafi' Maula Abdullahi bin Umar. haƙiƙa Ubaidillahi ɗan Abdullahi ɗan Umar ya aika zuwa ga Nana Aisha, wato ya aika wani ya yi mai tambaya wajen iyalin ma'aiki alaihi salatu wassalam. Tambayar shi ne tambayar ita ce halyu bashirun rajulun ra'atahu wa hiya ha'idun shin wai ya halitta mutum ya kwanta wa- ya halitta mutum ya rungumi iyalinsa idan tana cikin jini na al'ada ya halitta mutum ya rungumi iyalinsa idan tana cikin jini na al'ada? Faƙalat na na Aisha radiyallahu anha ta ce da shi, li ta shudda izaraha ala asfaliha, ta ɗaura jaftanta daga tsatsanta zuwa ƙasanta thumma yubashiruha in sha'a sannan kuma sai ya rungume ta idan yana so ba laifi نعم وحدثني عن مالك أنه بلغه Mm, أن سالم بن عبد الله Mm.
وسليمان بن يسار mm, سئلا عن الحائض mm.
هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقال لا حتى تغتسل ya zantar da ni ya jo daga al'imamu Malik haƙiƙa labari ya kai ga al'imamu Malik, anna Salim bana Abdullahi, haƙiƙa Salim ɗan Abdullahi ɗan Umar, wa Sulaimana bana Yasarin da Sulaimana ɗan Yasar, su ila anil ha'idi an tambaye su dangane da hukuncin mace wanda take mai jini na al'ada, hal yusibuha zawjuha idza ra'at tuhura shin ya halitta mijinta ya tafi ya sadu da ita idan ta ga tsarki ya sa- ya zo mata kabla an taghtasila kafin ta yi wanka bayan mace ta gama jini na al'ada jini na al'ada ya ɗoke mata kafin ta yi wanka shin ya halitta mijinta ya je ya sadu da ita faƙala la hatta taghtasila salim ɗan abdullahi ɗan umar da suleiman ibn yasar suka ce a'a ba zai halitta ba ya halitta ya sadu da ita har sai ta yi wanka نعم na'am باب طهر الحائض babu duhuril ha'id wannan babu kuma yana nuni yana magana dangane da alama ta tsarki na mace wanda take mai jini na al'ada نعم وحدثني يحيى عن مالك أن علقمة بن أبي علقمة wato yahaya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga alƙama ɗan abi alƙama allaifi نعم أن أمه مولاة مولاة عائشة أم المؤمنين shi kuma ya jiyo daga mahaifiyar shi wanda bararriyar bawa ce tana na Aisha iyalin wato uwar muminai iyalin ma'aiki alaihi salatu wassalam annaha qalat haqiqa mahaifiyar shi wanda take bararriyar baiwa ce ga nana Aisha tace نعم كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدر... نعم بالدر... بالدرجات biddirajati بالدرجات مم.
نعم فيها القر... نعم كرسف mm, فيه السفرة من دم الحيض mm, حيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن mm.
لا تجعلن la ta'jalna نعم لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء mm.
نعم تريد نعم تريد بذلك الطهر من الحيضة wato wannan bararriyar baiwa tana na Aisha ta ce kanan nisa'u ya ba'athna ila Aisha ta ummul mu'minina bid darajati نعم wato mateki sun kasance suna aika tsumma zuwa ga nana Aisha iyalin mu iyalin ma'aiki alaihi salatu wassalamu mahaifiyar mu'mine suna aika wani tsumma zuwa ga nana Aisha fi hal kursuf a cikin wannan tsumma akwai abdiga a cikin shi نعم fihi sufura a jikin wannan abdiga kuma akwai yalo-yalo na sauran jini na al'ada نعم min damil haidwa na jini na al'ada مم.
to yas'alnaha anis salati suna tambayar ta shin ya halitta su fara yin sallah idan suka ga wannan su je su yi wanka su fara sallah ko ko a'a za su dan ƙara haƙuri dai fataqulu lahunna ita kuma na na Aisha tana ce da su la ta'ajalna kada ku gaggauta wa wannan al'amari ku yi a sannu sannu hatta tarayna al-qassata al-bayda'a har sai kun ga farar ƙasa wanda take mai kama da farin alli مم.
turidu bi zalika tuhura min alhaida مم.
wato tana nufin tsarki na al'ada na jini na al'ada bi zalika da wannan magana ta ta da ta yi نعم وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر Mm, عن- نعم عن عمته عن ابن نعم عن ابن عن ابنة زي- نعم زيد بن ثابت mm, أنه بل- بلغها mm, أن نساء كن يدعون بالمصابيح mm, من جوف الليل ينظرن إلى طو... نعم إلى الطهر mm, نعم فكانت تعيب ذلك عليهن mm.
وتقول ما كان النساء نعم يصنعن هذا wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga abdullahi dan abubakar shi kuma ya jiyo daga wajen ammarsa kanwar mahaifiyarsa kanwar mahaifinsa نعم an ibnati zaid ibn thabit ita kuma ta jiyo daga wajen diyar zaidu ɗan sabit ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam annahu balaghaha haƙiƙa labari ya iso ga kunnanta anna nisa'an kunna yad'una bil masabihi min jawfil layl haƙiƙa waɗansu mateki a madina sun kasance suna neman da a zo musu da fitilu a cikin duhun dare yanzu na ila tsuhuri saboda su dinga leƙawa su dinga ganin alamar tsarki fakanat ta'ibu zalika alaihinna wato wannan diyar zaid ibn thabit ta kasance tana aibinta wannan wahaltar da kan nasu da suke yi tana cewa wannan ai akwai takurawa kai akwai wato tsanantawa a cikin al'amari wata ƙulu kuma tana cewa ma kanin nisa'u ya suna'ana haza mateki a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam ba su kasance suna wahaltar da kansu ba su ce da kowane lokaci kawai sai sun diba sun ga alamar tsarkinsu wasu ila malikun anil ha'idi fa tuhuru fala tajidu ma'an hal tayammamu hal ta tayammamu na'am hal tatayammamu qala na'am li tatayammam fa in kana mithluha ha fa inna na'am fa inna mithlaha mithlu al-junubi إلا- نعم إذا لم يجد ماء تيمم na'am shikenan al-imamu yahya ibn yahya al-laythi yace wasu ila malikun an tambayi al-imamu malik anil haidi ta tsuhuru dangane da mace wanda take mai jini na al'ada jini na al'ada ya yanke mata نعم fala ta jidu ma'an amma kuma bata samu bata samu ruwan da za ta yi wanka da shi ba نعم halitta tayammamu shin ya halitta a gare ta ta yi taimama qala na'am al-imamu malik yace kwarai kwa ya halitta li ta tayammam ta yi taimama ta yi sallah yace fa inna matsalaha matsalul junubi haƙiƙa wato misalin macen da jini na al'ada ya ɗauke mata kuma ta nemi ruwa ƙaura dawon bai ta rasa misalin ta irin misalin mutum ne wanda yake da janaba ya nemi ruwa ya rasa idan lokacin sallah ya za ta yi taimama نعم idan lam yajid ma'an idan bai samu ruwa ba tayammama shi ma zai yi taimama na'am alhamdulillah indahu subhanahu wa ta'ala na'am